ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مغصب في سبيل الله ولا يضعون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نجا منا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع ولا يملكون نكبة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمن أن ينفق كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما نزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم انصرفوا
صفى الله شفى الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون
Allah rama ya zo boda
لقد جاءكم رسول من أنفسكم
a gaishe ka عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
daya بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
haka yake عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن قليل على ما س- ko- ko- ko da shi. Ko wanda shi. shi ma ɗan gombe ne saboda haka wannan gari ne da muke alfahari da shi muna addu'a alarama nasiru sani gwandu shi ma ɗan gombe kun da wasu kafirin farin da ke sha'awa baicin garuruwa na ko mahaifata kamar wani lokaci a ce dan samu lokaci mai yawa a ce na gobe kuma saboda yadda mutanen Gombe suke da kishi akan komai Allah ji kan kala rawi farkon izala ya ce Gombe in ka zo har yankan rake sai an tambaya yankan dan izala ne ko na dan dariga saboda daga ce sa ake ce ba ina fari to biya ana addu'a Allah sai wannan albarka kuma Allah ya ba ku gwamnoni jajatu tun daga gwamna goje har zuwa da sani waya har zuwa na yanzu tun ma daga gwamna Hashidu har ya zuwa wannan lokaci duk wanda ya zo sai kaga ya iya kokarin sai a daura wasu hanyoyi da aka bi da ni yau muka shiro na aka abu da saboda haka mai gwamna na gwamna an ci aiba mata kuma nasiha da aka yi da kulawa da amana ba zai hana a yaba wa wanda ya kamata a yaba ba amma kuma amana da Allah ya wajibi ne ku rike ku yi abin da kamata ina kira ga matasa matasa su shin ba wannan al'umma har da zuga kwamishina na matasa yana nan ana ina al'amura ya lalace wa al'umma to mata al'umma ce ta zama ba ta da future mustaqbal mai kyau idan shugabanni sauran jagorori suka yi saiti mai kyau da matasa to da manci matasa su ne manyan gobe to manyan gobe yaya za su zama manyan a gobe sai an tanaje su tun yanzu sun zama na kwarai sun zama masu kishin kasa kishin kasa kishin addini abu muhimmanci duk lokacin da aka baka amana ka tsare wannan amana kai iya abin Allah madaukakin sarki yake so sai ka zauna lafiya sai rayuwar kai albarka wani cikin almajiran shi Abubakar Mahmudu Gumi Allah ya mala ya zo ya ce aka rama kalla an ba ni kwangila na farko zan je in yi wani nasiha za ka min ya ce ka ji tsoron Allah kai da mata ka ji tsoron da a ce kaman ka me yasa kai irin abu mara kyau ya yi mishi nasiha da wannan ya ce tun daga ranar duk amana za a bashi sai ya yi kokari ya inganta shi yana tsoron kar a ce kamar ka da ka fito daga gida kaza me yasa kai kaza mara kyau mu riga ajiye mu muna gyara tarbiyyar su muna nuna musu abin da yake shine daidai domin su ne kashin bayan wannan al'umma ku dubi wannan matasa da suka cika masaci yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka wa zaman lafiya wani karatu da malam muhammad kabiru gombe ya yi a nijar da ni da shugaban majalisar malamai muna zaune prime minister na nijar yana zaune wannan karatu ya min tasiri cewa daga cikin abin da zai taimaka wa zaman lafiyan ƙasa shine matasan nan a taimake su wurin yin aure gwamnati ta yi wani tsari na yadda za a yi taimako wa matasa wurin aure kun sa abin da yasa matasa suke shiga shi'a mafi yawan wasu matasa a wasu wurare suka zama 'yan shi'a saboda auren mutu'a temporary marriage zina mai lasi saboda haka suna ganin za su wala matashi yana da sha'awa bai da halin sadaki bai da komai amma can sun ce sun yi legalizing halal ne kai aure temporary sai ya je ya yi ta yi saboda haka wajibi ne gwamnati ta yi wani tanadi ya za a taimakawa matasa wurin yin aure ya za a taimakawa iyaye wurin yin aure ya za a yi samar da sana'o'i wa matasa ya zama yana sana'ar yi don Allah idan matashi ya yi aure ya samu sana'ar yi ya zama yana da nauyi a kansa idan an ce a fito a je zanga-zanga zai fito ya je zanga-zanga saboda ya san wani nauyi na kansa yana da ɗa yana da mata yana da iyali galibi waɗanda kaga suke ƙone-ƙonen gari in an ce a fito a yi zanga-zanga matasa ne da ko iyali ba su da shi ba su san ciwon kansu ba ya zo yana ƙona gidansa yana ƙona garinsa saboda bai samu tarbiyyar da ya kamata ba saboda yana gaba da shugabanni yana ganin shugabanni sun samu wata dama da za su taimake shi amma ba su taimake shi ba ga labarin tambaye ku yan gombe daga matashin da ya gama secondary school da wanda ya gama ya yi diploma da wanda ya yi digiri guda ɗaya wanda suke nan don Allah wanda ya taɓa ganin budget na jihar Gombe ya san nawa Gombe ta yi budget a bana ya daga hannu don Allah Malam Kabiru Gombe ba wani matashi da ya taɓa ganin budget na jihar Gombe ballantana na local government na Gombe akwai in akwai ya daga hannu to wa ya taɓa ganin budget na Najeriya to kuma hakkinku ne ku bibiya ku san wani budget ake yi nawa aka kasafin kuɗi na jihar Gombe bana nawa ne kuma kasafi nawa aka yi don kulawa da matasa kasafi nawa aka yi don ilimi kasafi nawa aka yi don ba da ruwa kasafi nawa aka yi a ko'ina amma ga matasa nan sun cika masallaci ba wanda ya taɓa ganin budget kuma har yanzu ya gama jami'a yana neman a bashi aiki bai san ma yadda ake budget ba wanda zai iya zama gwamna gobe kaga muna da aiki ya kamata gwamnoninmu a samu lokaci da zai zamanto matasan nan ana koya musu ainihin wato mulki a amerika idan bature ya haifi ɗansa yau sai ce wannan na haifi senator kuma sai ya zama senator daga nan za a so ba koya mishi dabarun da zai zama dan majalisa har ya zama senata don haka ina kira ga gwamnan jiha wajibi ne a nuna wa 'yan jiha kasafin da muke yi na kashe ga komai ana yin yadda ya kamata amma ga matasan da ba san ma menene baje ba in ka san menene a budget ɗinku za ka iya rubutowa ka ce muna so mu ma a mana youth empowerment na kaza domin a cikin budget akwai to kai baka san budget ɗin ba jahilci kanmu ba mu san ma me muke ciki ba kuma sannan gobe ka ce za ka tsaya kansila jibi za ka tsaya ɗan majalisa gata ka zamanto kwamishina ba ka san ma yadda ake yi ba to mu dawo kan addini wannan zamani ne wannan ilimi ne na ci gaba addinin ka kuma karka jahilce shi ka koyi addinin a wurin maluma masu nagarta kada koyi addini akan hanya kada koyi addini a social media ka koma yanzu Sheikh Kabiru Gombe ke yaba mana Sheikh Taliyawa yakan ce mishi Abu Ra'i ya ba da tarbiyya ya yi abin da ya kamata koma ka zauna ka ga darasin da Dr. Ibrahim Jalo ke karantarwa shugaban majalisar malamai ɗebo ilimi a wurin. A samu waɗanda za mu kawwana su, mu sanya su su zamanto su ne mai gadon irin wannan tafiya. Sun san addini, sun san zamani, sun san abin da ya kamata. Wayannan matasa gol ne a gare mu. Ƙur'ani sai da ya ba da labari. innahum fityatun su waɗansu 'yan samari ne matasa ne amanu bi rabbihim sun yi imani ga ubangijinsu wa zidnahum huda muka ƙara musu shirya ashabul kafi je ka cikin alqur'ani mai girma ka duba ka ga wannan matasan da suka tsaya wa addini bacci suka yi a cikin kogo daga baccin Allah ya karɓi ransu suna bacci sai da suka shekara ɗari uku da wani abu amma da yake sun riƙe Allah suna cikin baccin Allah bai bar su ba sai ya sanya mala'iku wa nuqallibuhum zata yamini wa zata shimal ana juya su in dama ya gaji a koma da su hagu in hagu ya gaji a dawo da shi dama ba ma su kadai ba hatta karensu da ke tare da su shi ma an tsare shi wa kalbuhum basitun hannunsa ya tsaya shi ma an karɓi ransa amma da wani zai zo ya leƙa su ya ga karin ya gansu da ya juya da gudu Lau- wallahi da zaka zo ka gansu da an cika ka da tsoro da ka juya da gudu sun bi Allah sai Allah ya ba su tsaro ka bi Allah sai Allah ya tsare ka duk wanda ya bi Allah duk wanda ya da'a sai Allah ya ba shi kariya saboda haka ina kira ga mai girma gwamna da 'yan majalisar mu da sauran gwamnoni da shugabannin ƙasa matasan nan a yi musu tanadi ta hanyar koyar da su sana'o'i su samu abin da za su tsaya da ƙafafuwarsu su samu sana'a da za su rike iyalinsu lokacin da duk wani bala'i ya zo wa ƙasa kowane iri to ba da su ba ba za a ɗebe su ba kuma ina kira ga gwamnatin jihar gombe da sauran gwamnoni ku samu lokaci ku rika gayyatan executive council ɗin gwamna wata rana a gayyato malaman addini a ce mun gayyato malaman addini don kuma na wa'azi za a yi executive council na jiha ga kwamishinoni ga kowa sun haɗu sai a ce guest speaker na wannan sati a wannan wata ko da bayan kowane wata uku ne muna son sheikh muhammad kabiru haruna gombe ya zo ya yi mana magana akan cin ra- don allah idan aka yi musu wannan wa'azin sai kaga an samu gagarumin canji domin yanzu an nuna muku ku ji tsoron allah ga amanan allah da ya baku wata rana shugaban najeriya bola ahmed tinubu a federal executive council da yake najeriya akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba in za a yi mitin din ya ce a gayyato manya-manyan maluman kasa guda biyu a kowane kwata wata hudu su zo su yi mana wa'azi akan jin tsoron allah da rike amana ga ministoci a sanya a musu wa'azi musulmai a tsoratar da su allah wani watakila rabon shi da ya ji wa'azi tun ran da zai shiga gwamnatin aka ba shi ƙur'ani ya rantse bai san ma me yake cikin wannan ka'ida ba don Allah in ana wannan za a samu canji ko ba za a samu ba kakakin majalisar tarayya speaker na majalisar ƙasa tajuddin abbas yana da 'yan majalisa 300 da nawa ya kamata ce kowa ya sani 300 da nawa kaga suna shakka ba ku sani ba kuma kana so ka zama memba su ma ai wani session ya ce ya gayyato musulmi maluma da kiristoci ku zo ku mana wa'azi akan dokoki na ƙasa yaya za mu yi mu riƙe amanar da aka bamu yaya za mu yi mu nisanci cin hanci da rashawa in an yi irin wannan za a samu canji ko ba za a samu ba za a samu a samu wata rana godwin akpabio senate president da 'yan majalisar sadattawa su ɗari da nawa ɗari da tara Maluma na musulmi da na kirista su yi musu wa'azi za a samu canji ko ba za a samu canji ba a samu kotun koli a tara alƙalai a yi musu nasiha a samu court of appeal a tara su a yi musu wa'azi a samu federal high court am judiciary gaba daya kowa in ya ji wa'azi zai canja idan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya fi kowa imani ya fi kowa tsoron allah jagora na duniya babu kamansa zai juya ya kalli abdullahi dan Ab- dan dan mas'ud ya ce ya kai abdullahi dan mas'ud yau ina so ka min wa'azi yau ina so ka karanta min alqur'ani Abdullahi dan Mas'ud ya Rasulullah ya zan karanta ma Al-Qur'ani wa alayka unzur kai aka saukar Al-Qur'ani manzo Allah ya ce yau ina so in ji ne wani na karantawa sai ga shi Abdullahi dan Mas'ud ya dauko Al-Qur'ani ya karantawa manzon Allah suratul nisa'i sai da yazo kan wani aya wace ce alaran وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا yana zuwa kan wannan aya manzo Allah yace hasbuka al'an hasbuka al'an." ya ishe ka ya ishe ka yace ina daga ido sai naga hawaye a fuskar manzon Allah yana zuwa manzo Allah ya ji wa'azi wanda Allah ya gafarta mishi abin da yi da wanda ma ya jikita amma duk da haka yakan tashi cikin dare ya yi sallah har kafafuwarsa su kumbura Aisha ta ce ya Rasulullah an gafarta maka sai dai ne kuka ga wanda kan ce yake Aisha afara akun abu sukura ba zan zama bawa da gode wa Allah ba in annabi zai ji wa'azi kai wani ne da ba ka ji wa'azi shugaban malamai na bukatan wa'azi shugaban kungiya na bukatan wa'azi sakatare na bukatan wa'azi alarama na bukatan wa'azi kowa na bukatan wa'azi sai mai wa'azi na wa'azi zaka fa'idantu da abubuwa iri-iri to manyan mu da yawa wasu ma ba sa zuwa sallar juma'a sai lokacin da liman yace inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun hudu ba ya kare ko bai kare ba daga nan sai a tashi sallah bai san ma me ya kai ba ya ku matasa ku tsaya ku yi karatun addini ku tsaya ku yi karatun zamani ku bibiya ku san menene kasan ku yake in kun tsaya kun yi biyayya sai Allah ya sanya muku albarka gwambawa Allah ya muku albarka Allah ya ƙara muku albarka Allah ya ƙara muku albarka Allah ya baku ikon tsayawa akan littafin Allah da sunnan manzon Allah Allah ya baku ikon tsayawa akan alkur'ani da sunna yau dai mun fahimci ma'anan izalatu da izalawa ni da ban gane ba da in an faɗa sai in damu a sai izalatu din nan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sallama guda biyu ne ko saboda haka muna fatan sakatare jiran Allah ya kara albarka Allah ya kara albarka Eh, masu martani kuma su yi hakuri kan su yi martani izala ne mai bin alqur'ani da sunna in kana bin alqur'ani da sunna maganan da aka yi ne akan alqur'ani da me da sunna Allah mu daukakin sarki ya ba mu ikon biyayya da da'a kuma mun ji daɗin wannan tattaunawa da wannan nasiha Allah mu daukakin sarki ya ba albarka daga ƙarshe a madadin wannan kungiya mai albarka muna isar da ta'aziyya ga mai martaba sarkin gombe na rashin dan makoyon gombe Allah ya jikan dan makoyo Allah ya gafarta mishi Alhaji Abubakar mun yi babban rashi matashi mutumin kirki mai kokari mai son mutane mai daukar dawainiya da yin abubuwa da ya kamata Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta Allah ya gafarta wa magabatan mu yadda muka zo Gombe lafiya Allah ya maishe mu gidajen mu lafiya baki daya kuma gobe in Allah ya da muna University of Kashere Federal University don gabatar da program din su in Allah ya da Allah ya sa albarka akwai dagaci na ira manawaci shi ma muna isar da taziya Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu baki da subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum alaikum salam jibi akwai munakasha na nadawa wadda farfeso rashid